أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا أدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa a wannan lokaci da a wannan dare wanda insha Allah afwan one second wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yan uwa suka ga title wani bidiyo mai matukar muhimmanci dalilin kuma da ya sa zan yi wannan sako don jawo hankali na yan uwa daga kowane ɓangare sawa'un 'yan ɗariƙa ne ko kuwa 'yan izala ne ko ma 'yan ba ruwanmu ko ma dai suwaye su fahimci wannan saƙon matuƙar muna ƙunshi a tutar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da yake faruwa da wasu daga cikin ɓangarorin musulmai 'yan izala wanda suka tsiro mana da wata al'ada na kafirta dukkan wani wanda bai yadda da manhajinsu da irin fikirarsu da irin tunaninsu wanda wannan abin ya jawo daga kafirtawa kuma sai ya jawo halatta jini halatta jini a halatta jinin musulmi mai la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abin yana da kyau musamman su ɗan izalan nan da muke magana a kansu su fahimta baƙinsu ne ko ƙiyayya ko gaba ko wani abu ya sa muke bayyana musu irin wannan abin ba abin da ya sa muke bayyanawa da dalilanmu dalilai ne muke kawo musu na mu gudu tare mu tsira tare amma ba yanda za a yi Allah ya ji kan al'umma ya zamanto ya mai da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummatun marhuma al'umma da Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanta al'ummar da ya zamana duk cikin al'umman annabawa da suka gabata ba al'ummar da ta kai ta albarka kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi haka Allah yake ga al'umman manzon Allah duk al'ummatai da suka gabata al'umman manzon Allah ita ce khairul umami al'umma mafi alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa a hadisin sa yake cewa mutane ku yi aure ku hayayyafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li an li anni domin ni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamati zan yi alfari da yawan kuranan tashin alkiyama amma ya zama na wasu mutane haka kurum su hauro ba su da wani aiki ba su da wani da'abi banda kafirta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai su wuta da jingina musu shirka da jingina musu bid'a wannan abin maslakin nan wallahi tallahi ba zai bulle musu ba ba zai bulle wa izala ba domin Allah ya fi jin tausayin al'umman annabi ya fi son al'umman annabi ya fi son haɗin kan al'umman manzan Allah akan kafirta wanda izala take wa al'umman manzan Allah ‘yan izala ku yi wa kanku karatun tanutsu wannan kafirtawa da kuke yi ‘yan ɗariƙa kafirai ‘yan shi'a kafirai ‘yan ba ruwanmu kafirai kowa kafiri in bai bi manhajinku ba wallahi tallahi ku sani bayan da zai kai ku bayan da zai kai ku kuma yanda suka faɗa a takfiru bintu tafjir kafirtawa kana ita ce ya ne ta ta me ta bindigewa daga zaran ka kafirta mutum to billahi lazi la ilaha illa huwa babu shakka wata rana zaka kashe shi wata rana zaka kashe shi dan haka za ku ga dukkan wasu bangarorin ta'addancin duniya ba a samun su a cikin yan dariƙa ba yan dariƙa ba su laifi ba ba ba su sabo ba suna laifi suna sabo amma nuna mun wani ta'addanci guda ɗaya da aka nuna wani ɗan ɗariƙa aka ce yau gashi ɗan ɗariƙa nan ɗan ɗariƙa tijjaniya ce ɗariƙa ƙadiriya ce shazaliya ce nakashabandiya ce rufa'iya ce arusiya ce nuna mana wani ɗan ɗariƙa ɗaya kowace ɗariƙa wanda ya fito aka ce yau gashi ɗan ɗariƙa ne ya zama ɗan ta'adda amma an nuno 'yan ta'addan duniyan nan zaka ga daga kamanni ma ba sai an ce maka komai ba za a ce maka waɗannan su ne ‘yan ta'adda daga kamanni ma za ka san daga wani ƙungiya suke gemin nan ɗangala wandan nan komai iri ɗaya shehin nan ibn taimiyya shehin nan shine bin bas shehin nan shine usaimin shehin nan shine albani shehin nan duka shehunansu masharabinsu ɗaya masharabinsu ɗaya da haka in tabihu ta ina suka samu wannan cututtukan billahi allazi la ilaha illa huwa rantsuwar da baka fara a cikin ta sun samu wannan cututtukan ne ta kafirta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi da yau izala sun ajiye kafirta al'umman manzon Allah a gefe billahi allazi la ilaha illa huwa da da basu tsinci kansu a cikin wannan damuwar da suka samu kansu yanzu ba amma mutane ba ku da wani aiki wani kafiri wani mushriki wani dan bid'a kawai al'umman manzan Allah ku mai da su haka daga baya ya zamana kuna yakan su da haka za ku ga kamar irin su Maulana Musharu Ibrahim Salih Al-Husaini suka rubuta irin wannan littattafai at-takfir gashi nan akhtaru bid'a tuhaddidu salam wal wahda bainal muslimin cewan kafirtawa ita ce mafi hatsarin bid'a da take barazana wa zaman lafiya da haɗin kan musulmai to wannan ciwo ne da Allah bai jarrabu wasu al'umma da shi ba sai ya jarrabu yan idala da shi da haka mu abin da muke gwada musu su ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar hadisin nan daga al-Miqdad radiyallahu anhu yake cewa qala al-Miqdad yake cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ara'aita in ikhtalaftu ana wa rajulun min al-mushrikina darbataini faqata yadi yace annabi kana ganin ni da mushriki arni mushriki mu yi sabani mu yi fada a tsakanin mu ni da wannan mutum faqata ayadi yace wannan mushrikin ya yanka hannuna ya dauki takobi ya sare hannuna walamma hawaitu lokacin da nayi niyya ilaihi na nufe shi li adribahu ni ma dan in dauki makami in sare shi Ƙala sai mushrikin ya ce, La ilaha illallah, mushrikin buɗan bakinsa sai ya ce, La ilaha illallah, sai ya ce, A aqtuluhu am ada'uhu, annabi kana ganin bayan ya ce, La ilaha illallah, in kashe shi ko kuma in ƙyale shi. Ƙala manzan Allah sai ya ce, Da'ahu ka ƙyale shi, mushriki kana faɗa da shi, ya ɗauki wuƙa ya sare hannunka in ji manzan Allah. sai ka nufe shi don ka je karama yana ganin ka nufo shi sai ya ɗaga hannu ya yi saranda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah so ɗaya ya faɗe ta sahabi miqdad ya ce wa manzon Allah ya sare min hannu mushriki ne ya rasulullahi kana ganin in sare kansa in sare shi ko in kyale shi manzon Allah ya ce da'ahu ka kyale shi to yau izalawa kuke kafirtawa wanda aka haife su ala ilaha illallah suka tashi wasu ma daga wajen su kuka ji la ilaha illallah kuka iya amma su kuke duba kuke cewa mushrikai su kuke duba kuke cewa mushrikai to bari ku ji abin da zai ba ku mamaki kala sai miqdad ya ce qultu nace wa in kada hayadi ya rasulullahi mushrikin nan koda ya sare hannuna kana ganin bayan ya ce la ilaha illallah in kyale shi kala manzo Allah ya ce wa in fa'ala ko ya sara hannunka in ya ce la ilaha illallah ka kyale shi faraja'atuhu marrataini aw salasan sai nayi ta maimaita wa annabi annabi mushriki ya sara hannuna dan ya ce la ilaha illallah in kyale shi annabi yana cewa koda ya sare hannunka ka san mushriki ne amma in ya ce la ilaha illallah so daya ta cece shi ka kyale shi faqala annabi sallallahu alaihi wasallam kai daga karshe manzo Allah sai ya ba wa miqdad amsa sai ya ce, In ƙataltahu, in ka kashe shi, ba da an ya ƙula la ilaha illallah, bayan yana cewa la ilaha illallahu, fa anta misluhu kai ma ka zamanto irinsa qabla an ya kula ha kafin ya faɗi la ilaha illallah ma'ana ka zama mushriki saboda ka kashe shi ya ce la ilaha illallah so daya wa huwa mithluka shi kuma ya zama irin ka qabla an taqtulahu kafin kai ka kashe shi lokacin kana musulmi to yan uwa ku duba mun wannan ingantaccen hadisi na Bukhari da Muslim ya zamana saboda girman Allah sahabin annabi ga shi karara ya tambayi manzan Allah so ɗaya mushriki ya taba cewa la ilaha illallah manzan Allah ya ce in ka kashe shi ko da ya yanke ka ya cire hannunka ka je za ka rama annabi ya ce ka zama ɗan ta'adda to yau a ina izala suka samu kalmomi na mushirkantar da musulmai na mushir na arnantar da yan ɗariƙa a ina suka samu wannan kalmomin kuna ganin wannan sun cancanta a kira su ahlus sunna wannan sun cancanta a kira su da masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sun cancanta a kira su da masu koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai kana musulmi kai wa kanka hukunci ka yi wa kanka hukunci ya rage ka ji a wani matsayi kuma za ka aje su ka yi wa kanka hukunci gashi dai ga abin da manzo Allah yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka ƴan uwa wannan abin ba karamin hatsari bane cewa mutane su zauna kawai su sha kunu lokaci ɗaya su mai da musulunci cewa musuluncin nan duk wani wanda ya yi wani abu kawai suna ganin sa a kafiri to kai bari ku ji wani abin mamaki hadisi shi ma da al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari sai sa na zabi in kawo Bukhari al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi hadisin Abu Zarri al-Ghifari shi kuma al'imam shi ma al'imamu kun ga wancan hadisi na farko al'imamu dan ku ji wai cewa ba wani ku ji duk wani mutumin da zai kafirta ka kana musulmi ka tabbatar neman kashe kai ke yi tataccen dan ta'adda ne kawai neman kashe kai ke yi kar ba ka ji wani dar da kiransa dan ta'adda al'imamul bukhari ya kawo hadisi hadisin abu zarri radiyallahu anhu ya ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam wa alaihi saubun abyad manzan Allah ya sa farin tufafi wa huwa na'imun manzan Allah yana bacci sai na juya na tafi sun mataituhu sai na ƙara dawowa wajen manzan Allah wa qadistai kaza manzan Allah ya farka daga bacci faqala manzan Allah yana farka daga bacci abin da ya faɗa kowa ya nutsi ya ji me manzan Allah ya faɗa kar wani ya dinga ruɗanka yana yaudaran ka kana musulmi ya zo yana ta kafirta musulmai kana bin sa ga annabi Muhammadu in ka yadda kai musulmi ne annabi zaka bi manzo Allah ya bayan ya farka fa kala sai ya ce ma min abdin babu wani bawa kala da zai ce la ilaha illa Allah wannan bawan ya ce la ilaha illa Allah thumma mata ala zalika sannan ya mutu yana kan la ilaha illallah illa da khalal jannata manzo Allah ya ce face wannan bawan ya shiga cikin aljanna kun ji sunnar annabi ba kun ji sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sunna kake so to ga sunna manzo Allah ya ce ba wani bawan da zai ce la ilaha illallah ya mutu yana la ilaha illallah face ya shiga aljanna to bari ku ji abin mamaki qultu abu zarrin sai ya ji mamaki kamar ɗan izala ne yake yake abin nan sai Abu Zarrin yace ya ji mamaki yace ya Rasulullahi mutum yanzu kawai dan ya ce la ilaha illallah in ya mutu zai shiga aljanna ina laifuffuka ina kaza Abu Zarrin sai tambayi Annabi Annabi an tambayi kotu kotun koli za ta yi hukunci duk wani mai dogon gemin da ya ƙara kafirta ka ka tabbatar ya zama kafiri da kafirta ka ga kotun koli za ta yi hukunci manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Zarri yace wa in zana wa in saraka yanzu ya rasulallahi mutum dan ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna wa in zana ko yayi zina wa in saraka ko yayi sata zai shiga aljanna qala manzon Allah ya ce wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata qultu abu zarri ya kara cewa na cewa manzon Allah wa in zana wa in saraka ya rasulallahi yanzu mutum zai shiga aljanna ko yayi zina yayi sata dan ya ce la ilaha illallah qala manzon Allah ya ce wa in zana wa in saraka zai shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata qultu sai nace wa in zana wa in saraka annabi kace yanzu zai shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata hadisi in ji annabi ba ba shau tijjani ba ba shau ibrahim ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in zana wa in saraka yace kai wa in zana wa in saraka manzon Allah daga karshe sai yace kai naga Abu Zarrin kana ta tambaya wai dan yayi zina yayi sata kana cewa mai la ilaha illallah dan yayi zina yayi sata kana tambayin zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba sai ya ce wa in zana annabi ya ce mai la ilaha illallah zai shiga aljanna wa in zana ko yayi zina wa in saraka ko yayi sata ala ragmi anfi abi zarrin ko abu zarri baya so bisa turmuza hancinsa mai la ilaha illallah zai shiga aljanna sahihin hadisi cikin bukhari to nemo min yadda wani kawai zaka zo kaga wani dan dariƙa yana maulidi yana mushriki ne dan iska ne yana zina yana sata ƴan wuta ne ba su bi ka'idan la ilaha illallah ba annabi ya ƙaryata ka annabi ya ƙaryata ka annabi ya ce me la ilaha illallah zai shiga aljanna me la ilaha illallah zai shiga aljanna yau izala ita kuma duk ta ɓoye wannan abin abinda izala suke so mutane su tafi wuta ba 'yan aljanna sai su don haka suka zo suka kawo ma tauhidin ma suka ce tauhidin annabi ku ajiye ya yi expire tauhidin manzo Allah suka ce ya yi expire ibn taymiya ya kawo musu sabon tauhidi kashi uku uluhiyya rububiyya asma'u was sifat in baka yi imani da su ba sunanka ba musulmi ba ya kawo musu kuma suka bi sannan ibn abdul wahab ya zo ya faɗa alqawaidul arba'a eh ka'idoji guda hudu na cewan sai ka zama na cikakken musulmi sai ka cika waɗannan ka'idoji guda hudu din la ilaha illallah din nan aka yi mata sharadi guda bakwai aka ce in baka cika wannan sharadi guda bakwai din ba la ilaha illallah ka a banza annabi shi kuma yana cewa me la ilaha illallah zai shiga aljanna wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata annabi ya faɗa to ya rage wa al'umma kai ka san wa zaka bi annabi zaka bi ko zaka bi waɗannan dajjalan mutane masu kafirta mutane ga annaba abin da yake faɗa wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata zai shiga aljanna yace kai wa kana abu zarrin tun daga lokacin abu zarrin ya kasance iza haddasa bi hadha in zai faɗi wannan hadisin ƙala sai ya ce wa in ragima anfu abi zarrin ko da abu zarri baya so mai la ilaha illallah zai shiga aljanna ko yayi zina ko yayi zata in ji abu zarrin قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له kun ji magana ta gaskiya kun ji sunnar manzon Allah ta gaskiya ba daga jawahirul ma'ani na ciro ba ba daga littattafan shi Ibrahim ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yan uwa a daina kaf a daina sauƙaƙa muku kafirta musulmai kul kul ɗinka ka yadda aka samu wani lokaci da za a ce gashi kana kafirta ɗaya daga cikin al'umman annabi ba ƙaramin hatsari ba ne wannan ba ƙaramin hatsari ba ne al'umman manzan Allah ba abin walaƙantawa ba ne al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce kullukum tadkhuluna aljanna dukkan ku yan aljanna ne za ku shiga aljanna manzan Allah aka tambaye shi dukkan mu za mu shiga aljanna aka ce ta yaya manzalla ya ce man aɗa'ani da halal jannata wanda ya bi ni ya shiga aljanna wa man asani duk wanda ya saba min faqad aba shi ya ki ya shiga aljanna annabi saboda rahamarsa sai ya ki ya ce wa man asani da halal nara Allahu akbar Allahu akbar hadisi ingantacce ya zo na sayyidina Ali Abu Nu'aym ya kawo shi cikin hiliya yake cewa sayyidina Ali ya ce manzo Allah ya ga sahabbansa suna zaune ya tambayi sahabbai ya ce me za ku ce akan mutumin da ya jihadi a filin jihadi aka kashe shi sahabbai suka ce wannan mutumin dan aljanna ne manzo Allah ya ce aljannatu insha Allah dan aljanna ne insha Allah ya ce me za ku ce akan mutumin da mutanen kirki guda biyu suka ba da shaida a kansa bayan ya mutu sahabbai suka ce aljannatu wannan ma dan aljanna ne manzo Allah ya ce aljannatu insha Allah shi ma dan aljanna ne manzo Allah ya ce me za ku ce akan mutumin da ya mutu mutane nagari guda biyu suka ba da mummunan shaida a kansa sahabbai suka yi jungun jungun ya mutu an ba da mummunan shaida a kansa suka ce wannan dan wuta ne annabi yana wuta manzo Allah sai ya fashe da kuka fa baka annabi ya fashe da kuka ya ce la ba dan wuta za ku ce ba ku ce abudun muznibun wa rabbun ghafur bawa ne mai yawan zunubi ubangijinsa kuma ubangiji ne mai yawan rahama wannan shine musulunci wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dukkan mu za mu shiga aljanna da yardan Allah in aljannan nan ka shiga meye matsalar ka da wani dan ya shiga amma kullum ba ku da aiki sai wane mushriki wane dan bid'a wane kaza wane kaza daga batun kafirta ku da kuna yanka wuyan mutane saboda Allah saboda Allah za kuma mu zo mu danna wajen yanzu za mu danna muku ku da suke kafirtawa da jahilci da tube da kunun hauka kawai suna kafirta al'umman annabi to abin da ya rage maka masu cewa sunna sunna to ga sunna ba magana shau tijjani ko guda ɗaya maganar annabi in da gaske sunnar kake mu gani daga yanzu ga kuma layi a bugo ka faɗa ka ce ka tuba ko kuma in abin da annabin nan ya faɗa ba daidai ba ne bugo ka ce annabi bai daidai ba saboda Allah kamata a ji tsoron Allah a wani hadisi wanda shi ma al-Imam al-Bukhari ya fitar hadisin Ibn Umar radiyallahu anhu yake cewa annahu sami'a annabiyya Ibn Umar ya ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ya kulu annabi na cewa la tarji'u ba'di kuffaran ku musulmai kar ku zamanto kafirai a bayana annabi ta yaya za ya zama kafirai sai ya ce yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku malam yana filla wuyan sashi dan dariƙa ne yake filla wuyan dan izala ko dan izala ne yake filla wuyan dan dariƙa a faɗi tsakani da Allah a faɗi gaskiya suwaye suka haifar da Taliban suwaye suka haifar da Al-Qaida suwaye suka haifar da Boko Haram suwaye suka haifar da Daesh suwaye suka haifar da ISWAP duka waye suwaye a ji tsoron Allah faɗi gaskiya yan dariƙa ne annabi gashi yana faɗa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah mu abin da muke kira a yi gyara a yi gyara mu tafi tare mu tsira tare wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to bari ku ji wani abu wani hadisi inda al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi me ban mamaki ku ga hadisin wai yan dariƙa yake sifantawa ko yan izala eh da aiki ku gani wa wani hadisin nan suwa yake sifantawa gashi hadisi ne na mu'azu bin jabalin radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhwafu ma akhafu alaikum thalath annabi ya ce abubuwa uku na fi ji muku tsoro ku musulmai abu uku na fi ji muku tsoro in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rajulun a samu mutum ƙara kitaballahi ya dinga karanta alƙur'ani su waye masu ai mu ne karatun alƙur'ani kaga an sa a sifika an makalkale a'udhu billahi ana ta yi ƙara alƙur'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace zaka ganshi ƙara kitaballahi ka karatu alƙur'ani hatta idza ru'yat alaihi bahjatuhu kai har sai da aka ga irin kwarjini da kima na alƙur'ani a tare da wannan mutumin wa kana ridi'an lil islami ya kasance yana ba musulunci kariya a arahullahu iyahu ya ce ikhtarata saifahu wannan mutumin to ku ji annabi ya ce sai ya zara takobinsa fadaraba bihi jarahu ya kalli dan uwansa musulmi ya sare kansa da me ya fara ya rasulullahi manzo Allah ya ce waramahu bishirki ya ce ai mushriki ne ku kashe shi kaman dai yanda ibnu abdul wahab yayi ya zo ya ce a yankin najadu gaba ɗaya jaziratul arab duk malaman da suka gabata ba wanda ya san ma'anar la ilaha illallah shi kaɗai ne ya san ma'anar la ilaha illallah dan haka ya zo ya ce duk wanda bai bi shi ba ga sharuɗan la ilaha illallah sa guda bakwai ga alƙawa'idul arba'a sannan tauhidi ibnu taymiya ya gina musu katangu guda uku cewan wanda bai yi imani da su ba wannan mushriki ne tare da cewan wannan kasakasan da ƙawa'idul arba'a din da shuruɗin la ilaha illallah din gaba ɗaya annabi bai san su ba sahabbai ba su san su ba a tabi'ai ba su san su ba tabi'u tabi'ina ba su san su ba ba wanda ya san waɗannan abubuwa ya kawo musu wannan abin ya ce gashi su yi to kun ga wannan me ya rage wa musulmai ya rage maka kai ya rage maka sai ka gani annabi za ka bi ko ɗan abdulwahabi za ka bi ibnu abdullahi ne ko za ka bi ibnu abdulwahabi wannan ya rage maka wanda ya rage maka gashi manzo Allah ya ce wara mahu bi shirki ya kalli dan uwansa ya ce mai mushriki ulna ya rasulullah sahabbai sai suka ce ya ma'aikin Allah suka ce arrami a haqqu biha shin wanda ya ce wa dan uwansa mushriki shi ya fi cancanta da ya zama mushriki amil marmi amil marmi ko kuma ko wanda aka jefa din shi ya kamata ya zamanto mushriki qala manzo Allah sai ya ce da sauri arrami me cewa dan uwansa mushriki shine mushriki me cewa dan uwansa mushriki shine mushriki yau yan idala akwai dan dariƙan da yake kallon su ya ce musu mushrikai mu muna kallon su mu ce musu mushrikai ba ma yi amma yau gashi kun gani ga abin da ake magana a kai cewan kun gani su kalli mutum su ce mushriki su ce arne daga baya kuma su zo suna kashe shi to don ku tabbatar wannan abin ba ƙarya muke musu ba muna tafiya ba ma mu sai da zakara bari ku ji yadda suke kafirta musulmai suke kafirta 'yan ɗariƙa domin ku tabbatar bari mu fara da asalin gumaguman waɗanda in kai ɗan idalan ne ma bari ka ji iyayen gidanka kar ka bari mu ji iyayen gidanka me suka yi wanda suka kawo izalan suka shayar suka haife ta suka shayar da ita kai albarkacin su kake ci a izalan su bari mu ji me suka ce bari ku ji kun ji yanzu hadisan manzon Allah to bari ku ji alhamdulillah gashi فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين daga wannan hukunci za ku iya ganewa ba mu kirista da ɗan ɗarika. Da na kana iya auren eh, mace kirista, amma ba ka yi auren mace ɗan ɗarika. Ba shi da kirki ba. Kun gane? A'a, ita ce. Ai, in ta in ta in ta balaga ba ta yi ba ai musulma ce. Haka ne in tana yarinya din ba ta balaga ba musulma ce. In ba ta yi ba shi kenan. Kun gane ko? Mhm. Eh. Eh? To shi kenan mai kare kahiri akan kahirci a don kahircin da yake na To, wani faru na kanin mahiri.
to alhamdulillah kun ga da yan uwa gashi wannan maganan Abubakar Mahmudu Gumi ne yake wannan magana ya faɗa ya ce ni daga wannan hukunci zaka iya gane gwamma Kirista da ɗan ɗariƙa zaka iya gane gwamma Kirista da ɗan ɗariƙa Kirista gwamma Kirista da ɗan ɗariƙa in juwa in ji Mahmudu Gumi da sannan aka tambaye shi zaka iya auren mace yar dariƙa ya ce ba ka iya aure bai saboda me yace aka ce ita to ai ba ta dariƙan yace in ba ta dariƙa ba shikenan amma in ta yi dariƙa ta bi ubanta akan kafirci ita ma ta zama kafira la ilaha illallah muhammadur rasulullah gashi yanzu muka karanta hadisi manzo Allah kuma yana faɗa cewa wanda yace la ilaha illallah ya mutu yana la ilaha illallah dan aljanna ne manzon Allah ne ya faɗa ba shi Tijjani ba ba shi Ibrahim ba to yanzu ya rage ba wasu zagi ba zagi za ka yi ba ka yi haƙuri aka rawan kalla ba zagi za ka yi ba magana ce guda ɗaya aka auna ya rage maka tsakanin shehinka da annabi ka zaɓi ɗaya manzo Allah ka zaɓa ko shehinka ka zaɓa abubakar mamudu gumi ya rage maka alhamdulillah mu dai mun iyar namu iyarwa ne mun kuma faɗa ya rage maka ba zagi ba cin mutunci ba komai gashi dai kaji gwamma kirista da ɗan ɗariƙa manzalla ya ce kuma sare sarin boko haramun da sare wuyan mutane manzalla ya ce ka kalli ɗan uwanka ka ce mai mushriki hadisi muka karanta na al-miqdad manzalla ya ce ko mutum ya sare hannunka mushrikin da ya sare hannunka ya ce la ilaha illallah so ɗaya hadisin bukhari da muslim manzalla ya ce la ilaha illallah so ɗaya ya ce annabi karka yaƙe shi tama kun ji gwamma kirista da ɗan ɗariƙa gwamma kirista da ɗan ɗariƙa to alayi halin ya rage maka ba masu zagi ba komai ku yi zagi abinda za ku iya kenan abinda za ku iya kenan Allah ya gani ban dauko maganganun babana na kawo nan ba ban dauko maganganun shehi na na kawo nan ba ban dauko maganganun wani na kawo ba maganganun Annabi Muhammadu na dauko na kawo in kuma ka yadda kai musulmi ne mai bin manzo Allah ya rage maka ya rage maka yawa ba maganan shehina ba maganan babana ba maganan mahaifiyata ba maganan wana ba maganan gidanmu ba maganan ɗariƙanmu maganar annabi muhammadu ake yi yawa ya rage maka me kaga za ka yi annabi za ka bi ko kuma ba manzo Allah za ka bi ba wani za ka bi wannan ya rage maka wannan ya rage maka kai ta shafa ka yi zagi abin da za ka iya kenan amma zagin ka zai kore hakikanin abin da nake faɗa gaskiya ne ba zai kore ba kun ji gumi abin da ya faɗa da ka aure kirista goma ka aure yan ɗariƙa to ga ga na biyu bari mu ji me wannan maganan shi kuma wanda za ku ji muryarsa yanzu ba Abubakar Mahmudu Gumi bane na biyu a Izala wanda su suka kafa Izala Sama'ila Idris bari ku ji muryarsu Sama'ila Idris ɗaya daga cikin jagororin Izala wanda suka kawo Izala Najeriya kun ji dai me ya faɗa mushiriki ɗan ɗariƙa arne kirista don haka da ka zaɓi arne da ka zaɓi mushiriki ɗan ɗariƙa in ji shi gwamma ka zaɓi arne gwamma ka zaɓi arne to wannan ya rage wa ‘yan uwa su ji su izalan su ji dan sun ga za su bi su su bi su amma dai su san suwa suke bi su san kuma akan me suka bi su su san kuma in sun je sun tsaya gaban Allah me dalilin su bari ku ƙara jin sa na gaba cewa za mu tafi karfe sha ɗaya kabila da mutane masu nisa an ce akwai mutane masu tambaya wannan takardu ba su karantuwa wadanda ta
to a yaƙuri yan uwa wannan bidiyon a audiyon shine wanda ya maimaitu a kun ji me ya faɗa cewan a ga dalilin sa ga dalilin sa yan ɗariƙa mushrikai mun sa gumi mun sa sama'ila idris da sauransu to kuma wannan shine haƙiƙatan aƙidar da take rubuce da sauransu wanda ga wani ɗaya daga cikinsu shi ma ba laifi bane a ce mun ji shi ai haƙuri masu kira su yi haƙuri ba fara kira ba tukunna a jira sai na gama karatu in ma da mai kira sai ya kira eh ai hakuri in na gama karatu inda mai kira sai ya kira insha Allah tabaraka ta'ala ga ga abin da wannan bawan Allah yake faɗa yan uwa sai a ji domin ku ji ku yi hukunci da kunnan ku ku ji me yake faɗa eh gashi gashi shi kan bidiyo ne ma wannan wani wani wani sunan shi Musa Lukuwa a Sokoto gashi
nasara da kiristoci da 'yan shi'a da 'yan ɗarika wasu ɗai ubansu ɗai guda ne in ko kace akwai bambancin su waɗa mana ya bambancin su
to ba su da bambanci saboda haka sun haga me ai shi yasa na- na- nasariya nasara da kiristoci da yan shi'a da yan ɗarika wasu ɗai uban su ɗai guda ne in ko ka ce akwai bambancin su haɗa mana biya bambancin su to ba su da bambanci saboda haka sun haga me ai shi yasa na- na- nasariya nasara da kiristoci da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa wasu ɗai uban su ɗai guda ne in ku kaci akwai bambancin su haɗa mana biya bambancin su To, ba su da bambanci saboda haka sun haga me ai shi yasa
to yan uwa dai kun ji ina kun ji yanzu wannan bawan Allah ku dubi furfura a haɓarsa amma ya gwammaci ya mutu ya je wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana kafirta zumaratan yanzu idan an cire yan dariƙa a cikin al'umman manzo Allah me ka rage al'umman manzo Allah me ka rage wa al'umman manzo Allah a cire yan dariƙa manzo Allah yana cewa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nazira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka dubi zumra mafi tsada ma- zumrar da tafi kowace zumra malamai zumrar da tafi kowace zumra ɗalibai zumrar da tafi kowace zumra mabiya annabi zumrar da tafi kowace zumra sanin annabi da haƙƙin annabi da kare ƙimarsa ka kalle su lokaci ɗaya ka ce da su da kiristoci da su waye duka ɗaya suke ta mana kuɗin goro kuma yanzu wannan mutumin numfashinsa ya fi jin ɗumin kabari akan gadon matansa inda yana da hankali inda yana da hankali mutum ne mai tunani amma ku duba yadda ya kafirta al'umman manzo Allah kai tsaye kuma wannan shine masharabinsu gaba ɗayansu haka suke dukkansu dukkan wabiya da ka sani haka yake masharabinsu gaba ɗaya ba duk tawassuli da manzo Allah idan kana tawassuli da manzo Allah gwamma ba Yahudi da kai a gurin Bawabi in kana tawassuli da manzon Allah to gwamma ba Yahudi gwamma Kirista da kai saboda ka ce Allah ka yi min dan Annabi Muhammadu yace gwamma Kirista gwamma ba Yahudi da kai haka yake a littattafan su gashi gashi ɗaya daga cikin su mai suna Ahmad Bashamil cikin littafin sa sunan littafin Kaifa nafhamu tauhid ya za a yi mu fahimci tauhidi a shafi na 16 ya kafirta al'umman manzo Allah gaba ɗaya ga abin da yake cewa Abu Jahal wa Abu Lahab da Abu Jahal da Abu Lahab Abu Lahab din da sura su kutum ta sauka kansa yana wuta yace aksaru tauhidan sun fi yawan tauhidi lillahi wa Allah sun fi kadaita Allah wa akhlasu imanan imanin su sun fi yin ikhlasi wajen imani minal muslimina akan musulmai da allazina yaquluna la ilaha illallah musulman da suke cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma laifin waɗannan musulmai wa yatawassaluna bil awliya'i was salihina suna tawassuli da waliyai da salihai yace dal musulmi yayi tawassuli da wani wa- bawan Allah waliyi ko wani salihi ko wani annabi yace waɗannan mutanen Abu Lahab da Abu Jahl sun fi wannan musulmin sun fi shi imani sun fi shi tauhidi kawai dan yayi tawassuli to kaga ba abun mamaki bane irin su wannan dattijan banza Musa Lukuwa yazo ya faɗi wannan magana ba abun mamaki bane dattijan banza farfara banza ba ta amfane shi da komai ba ya zama dattijan banza ba abun mamaki bane yawwa kun ji abun mamaki ma kai bari ka ji a cikin ɗaya daga cikin su littafin aljazairi ga shi yake faɗa ki- a aqidatul mu'min a shafi na 144 yake cewa at-tawassulu bi jahihim shirkun tawassuli da alfarman annabawa ko da waliyai ko da salihai yace shirka ne yukhriju min ad-dini yakan fitar da mutum daga addini wa yujibul khuluda finnari yakan wajabta wa mutum ya dawwama a cikin wutan jahannama yakan wajabta wa mutum ya dawwama a cikin wutan jahannama fi nari jahannama intaha to ku duba ku duba ku karanta wannan abin da kyau ku gani abin da zai ba ku mamaki idan mutum ya tafi fejin allajinatul da'ima fejin su na fatawa malaman wahabiyawan duniya da suka tashi ɗaya daga cikin su fatawa mai namba dubu biyu da tamanin da tara an yi tambaya da ya yi tambaya a kan cewa me hukuncin tijjaniya da yin sallah a bayan ba tijjani bari ku ji amsar da suka bayar abin mamaki abin mamaki abin mamaki da haka wani yake tambaya na kwanaki yake cewa za ka iya yin sallah a bayan ɗan izala ɗan izala ne ya zo zai yi sallah eh to ɗan izala wanne mai kafirtawa duk ɗan izalan da yake kafirta musulmai yake kafirta yan ɗariƙa haramun ne kai sallah a bayansa in kai sallah ma baka da sallah ba za ka bi shi sallah ba in kai sallah baka da sallah saboda bin sa sallah ma'ana ikirarin ka yadda kai kafiri ne ka bi wanda ya bi ka sallah amma an baya kafirta mutane shikenan ka bi shi kamar yadda babu shakka a ciki ana samu wanda ba su yadda da kafirtawan ba ana samu wanda ba su yadda da kafirtawa ba ana samu amma mai kafirtawa ba za ka bi shi ba wannan shine magana ta gaskiya to bari ku ji ga aljawab na suka ce alfirqatu tijaniya jama'an tijanawa kungiya da suke kiranta kenan ko yanda za a fassara haka su suke kira min ashaddil firaq kufaran tijaniya sun fi kowane jama'a kafirci wa dalalan da bata wabtida'an da bid'a fi dini addini lima lam ya azan bihi Allah subhanahu wata'ala saboda abinda Allah bai yi izini da shi ba shi suka kawo fala tasihhu salatu khalfa man huwa ala tariqatihim salla a bayan duk wani batijani bata halatta ba wa bi imkanil muslimi an yaltamisa lahu imaman ghayr imaman ghayra muttabi'in li tariqati tijaniya musulmi ya kamata ya nema wa kansa liman ba wani batijani da yake bin dariƙar shi tijani ba wa ghairiha kai hadda ita da sauran dariƙoƙi ma min ɗurƙil mubtadi'a na cikin ɗariƙoƙi na 'yan bidi'a min ma la tattasimu ibadatuhum wa amaluhum bil mutaba'a li Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu alayhi wanda aikin su bai da alaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza lam yajid imaman ghayra mubtadi'in idan mutum ya zamanto bai samu wani limami ba sai dan bid'a fa yuqimu lahu jama'atan fi ayi majlis min masajidil muslimin wanda zai zo yayi mai limanci a cikin wani masallaci daga cikin masallatan musulmai idza amina idza amina al fitnata wal idrar bihi min al mubtadi'a idan ya ji ya amince cewa yan bid'an nan yan tijaniyan nan ba za su cutar da shi ba ba za su yi mai wani abu ba saboda baya yin sallah a cikin su suka ce fa yuqima al jama'ata fi ahlihi yayi sallan jama'a a ciki shi da iyalansa a gidansa kar ya fita masallacin tijjanawa aw bi ayi makanin ya amanu fi ala nafsihi ko ya je yi sallah a wani gurin da yake ganin zuciyarsa ta nutsu ba za a cutar da shi ba wa mata amkanat kal hijra duk lokacin da ka samu daman ka yi hijira ila baladin tuqamu fihi sunna ka bar garin tijjanawa ka tafi garin da ake tsayar da sunnan irin sunnan wahabiyawa a gurin wato harabul bid'a ake yakan yan dariƙa ake yakan la ilaha illallah da istighfari da salatin annabi kaga wannan garin wajaba alayka zalika ya wajaba ka gudu ka bar tijjanawa ka hijira ka bar cikin su wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi المصدر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قاشم عبد الله بن قعود أدون عبد الله بن غديان عدون عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن بن باز الرئيس كنجي فتوى تو ga kuma ku duba annabi Muhammadu gashi yanzu muka rantumo hadisai daga farko yanda muka jero ku hada da wannan fatawan nasu ku dinke min ta ina za a dinke a zo ana ta tambayan su waye masu sara kan mutane wa suka za daga ƙarshe abinda masu kira ku yi haƙuri za a kira ku yi haƙuri daga ƙarshe abinda zan rufe da shi wanda daga shi in Allah yadda zan buɗe kira wanda daga shi zan buɗe kira insha Allah tabaraka wa ta'ala shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga abinda manzon Allah hadisin Abu Zarril Ghifari wanda aka kawo wannan hadisin hadisi ne wanda yan uwa ya kamata kowa ya sani hadisi ne ya raba gardama annabi ya raba gardaman nan ya nuna suwaye fitinannu tsakanin mu da su hadisin ya zo da sifa na kamanni ya zo da sifa na aiki ya rage dan girman Allah duk masu sauraro su yi hukunci hadisin nan da 'yan ɗariƙa yake yi ko kuwa da 'yan izala yake yi da 'yan ɗariƙa yake yi ko da 'yan izala hadisin ya raba gardama annabi ya raba gardama sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya yi hukunci ya rage maka kai yanzu in ka ji hadisin ka bi in ka ga dama in ka ga dama kar ka bi yawwa amma dai annabi baya ƙarya sallallahu alaihi wasallam mun san abin da annabi Muhammad ya faɗa gaskiya ne wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda sayyidina Ali ya turo da gunguman zinare a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya zo ya yi rabo ya raba wannan zinare da aka kawo sai ƙuraishi ta yi fushi mutanen ƙuraishawa sai suka yi fushi ƙalu fa ƙalu sai suka ce a tu'ti sanadi da najidin sayyihu muslim wannan hadisin yana cikin sayyihu muslim a tu'ti sanadi da najidin wa tad'una fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma fa'altu zalika li ata'allafahum yace na ba su ne dan rarrashe su annabi da ya bada wannan abin to ga su fa faja'a rajulun sai wani mutum ya taso ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sifan mutumin sifarsa na farko kafful lihiyati ha mai cikan gemu kafful lihiyati mutumin nan mai cikan gemu mushriful wajnataini kumatunsa lubu-lubu malan taba-taban kumatu ghairul ainaini mai kwancaccen cikin ido kogon idansa can ciki malam nati'ul jabini katon goshi goshinsa ya fito mahalukun ra'asi ya aske kansa mahalukun ra'asi ya aske kansa to idan kun tafi a cikin sahihul bukhari kuma da aka kawo sufan mutumin sai aka ce fa qama rajulun ghairul ainaini a bukhari wancan muslim ne to cikin bukhari fa qama rajulun ghairul ainaini wani mutum mai kwarmin ido mushriful wajina ta mai manyan kumatu nashizul jabhati goshinsa a bayyane kasul lihiyati ya cika gemu ya cika gemu kuna dai jin sufan in sufa ta ce ta dan dariƙa ka gaya min in sufan dan izala ne ka gaya masa ya rage maka kasul lihiyati ya cika gemu mahluqur rasi ya aske kai mushammirul izari a bukhari ya dangala wandansa aha cika gemu aske kai dangala wando kuma tugubu goshi dan dan Muhammadun Rasulullahi ka faɗi gaskiya, ko faɗi gaskiya wannan sifar ta suwaye. Ya zo ya samu manzan Allah, to bari mu ji rashin kunyar da yawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Faƙala sai ya ce wa manzan Allah, ittaqillah ka ji tsoron Allah irin yanda yau za ku ga yin idala suna faɗa, wallahi malam ka ji tsoron Allah, wallahi ka ji tsoron, haka suke haka uban gidansu aka yi gaya wa annabi. Ya ce ittaqillah ka ji tsoron Allah ya Muhammad. Ƙala kuma ku ji ya Muhammad haka ya kira sunan annabi gaya ku bincika min yau cikin ɗawa'if na sufaye kaf a kawo min wanda suke kiran sunan annabi haka ya muhammad a kawo min amma duk yan izala haka suke kira wa sallallahu ala muhammad haka suke faɗa kansu tsaye sunan manzon Allah su jawo su faɗa ba zai iya jin sunan babansa ko sunan mamansa ya faɗa ba amma zai iya kiran sunan annabi ya muhammad haka suke faɗa a gaya mana cikin sufaye kaf wanda yake kiran manzo Allah da irin wannan sunan amma duk su haka suke faɗa Allahumma salli ala Muhammad ai haka annabi ya koya annabi sai ya ce ka girmama shi kai dan balibiyan ina ne sai annabi ya ce ka girmama shi ai ni an wato kai in a gidanku manya ba su ce ka girmama su ba ba ka girmama manya annabi bai ce ka girmama shi ba da haka ba za ka girmama annabi ba Allahumma salli ala Muhammad kai tsaye to gashi ubangidansu zulkuwaisara haka shi ma ya tashi ya ce ya Muhammad haka ya kira sunan annabi gaya kala sai ya ce fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce man yudi illaha in asaituhu waye zai iya bin Allah in ni na saba wa Allah wallahi babu sadaqta ya rasulullahi yace ayamanni ala alil ardi wala tamanuni Allah ya yadda ni duk mutanen ƙasa da na sama da na ƙasa ni ne wakilinsa ya amince min ku kuma ba za ku amince da ni ba kala sai mai ruwaya ya ce sun ma'adbarar rajulu mutumin sai ya juya ya juya baya ya tafi fasta a zana rajulun min alƙaumi fi katilhi wani daga cikin sabon annabi sai ya tashi ya ce annabi ba ni dama in je in filla wuyan wannan mutumin in je in filla wuyan wannan mutumin ya rauna annahu khalid bin walid wasu suka ce sahabba wasu suna ganin khalid bin walid ne ya tashi ya ce zai je ya filla wuyan wannan mutumin faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inna min di'idi hadha qauman to kun ji yanda karatun yake yawwa ga yanda jelattar waɗanta koma bakin sa anan ne za a fitar da karatun wannan da kuka gani aka gaya muku a sama mai sufofi kaman haka ido ciki ciki goshi kumatu an aske kai an cika gemu an dangala wando an yanke wando manzo Allah ya ce wannan mutumin da ya zo ya ce wa annabi taqillah ya ce inna min da iri haza kauman a tsatsan wannan mutumin akwai wasu mutane su ibn taymiya su abdul wahabi da almajiransu za su zo a tsatsan wannan mutumin inna min di'idi hadha qauman wasu mutane za su zo a tsatsan wannan mutumin ya karau don kar ma ka zo ka ce wai a'a mutanen da za su zo a tsatsan wannan mutumin kiristoci ne ba ruwanmu da su annabi sai ya baka sifa kar ma ka wahalar da kanka ya qara'una alqur'ana sun iya karatu malam a'udhu billahi min ayitayi ya qara'una alqur'ana inji annabi ya ce annabi ne yake faɗa ba ni ba ba ni ba kan ranka ya baci ba shehu tijjani ba kar ka zage shi ba shehu ibrahim ba ba ruwansa wa ya faɗa annabi in ka isa kai mara kunya ne yi karo da annabi in ka isa yi karo in ka isa annabi ne yake faɗa mu namu iyarwa ne manzo Allah ya ce la yujawizu hanajarahum karatun qur'anin su baya shige makogaran su sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk yanda kuka gansu sifar su yaqtuluna ahlal islami duk yanda suke aikin su shine kashe musulmai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu annaka rasulullah wallahi annabi Muhammadu manzon Allah ne yaqtuluna ahlal islami duk yanda suke inji manzo Allah yace zaka ga suna kashe musulmai to yau ka nemo mana masu karatun alqur'ani masu cika gemu masu dangala wando masu cewa su kullun sunna sunna kuma wannan mutanen ya zama da suna kashe musulmai ka tambayi kanka kai wa kanka hukunci kai da kanka nema kalli cikin musulmai gaba ɗaya ka yi lalumi a cikin musulmai ka je cikin 'yan ɗariƙa ka nemo na farko mutum mai goshi mai kumatu mai askakken kai mai cikakken gemu mai yankakken wando sannan gashi yana karanta alkur'ani sannan yana kashe musulmai ka nemo a cikin yan ɗariƙa ko mutum ɗaya nemo in ka isa amma na ce shiga cikin izala wai tabarkalla tabarkalla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un safota sa filin kwallo waye ga yawa kuda akan kashi ga sunan birjik gemin dangala wandan katon goshin kumatun askakken kan yankakken wandan karatun alkur'anin da kalkale dasa bama bamai da yanke wuyan mutane duk yana cikin su duka yana in akwai dan girman Allah ga waya yanzu za a bude in akwai wanda yake da wasu jama'a wanda ba izala ba suke wannan aikin muna bara muna bara da har kai Musa lukuwa zaka zo kana cewa da kiristoci da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a duk abu ɗaya dama annabi haka ya faɗa gashi haka manzo Allah ya ce yaqtuluna ahlal islam kuji manzon Allah manzon Allah ba shi tijani ba manzon Allah yaqtuluna ahlal islam manzon Allah annabi ya ce duk yadda ka gansu suna kashe musulmai amma kuma wa yad'una ubbadal awthani wa yad'una ubbadal awthani suna barin masu bautan gunki tunda dan Abdul Wahabi ya fara jihadinsa kun taba ji ya je Falastinu ko da lokacin Falastinu tana hannun musulmai kun taba ji ya je ya yaki wani gari na arna guda daya sai ina ya yaka cikin Najd garin da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da zama da ba kafiri ko daya Annabi haka ya bar yankin sa alaihi salatu wassalam ba kafiri ko daya a garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana mushrikai su shiga su kusanci ɗakin Ka'aba amma da Abdullahi ya rasa ina zai zo ya kafa daulan sa yayi yaki sai anan ya yaki Misra ya yaki garuruwa da dama na musulmai aje a samu mutum na sallah a fito da shi a daddatsa shi a yanka shi a gaban iyalinsa dan Abdul haka anan muka samu cikin Najeriya ba sai mun je ko ina ba ba sai mun je ko ina ba cikin Najeriya a garin Maiduguri mutane suna sallah Allahu akbar a shiga a dasa musu bom a kashe su a fito da su suna la ilaha illallah na la ilaha illallah ka bata cika sharadi ba saboda wannan la ilaha illallah da kake na la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadu dan Abdullahi ne amma la ilaha illallah dan Abdul Wahhab tana da sharuda bakwai baka cika ba sai mun yanka ka a yanka mutum da zarto ta ƙeya a jefa gawansa a ruwa kafin zuwan izala duk ba wannan musulmai suna zaune lafiya lau suna zaune lafiya lau to amma dai kun ga abubuwan da duk suke faruwa sai sa manzo Allah ya faɗa yace yad'una ubadal awthani suna barin masu bautan gunki ba ruwan su da kaga duk yanda aka je yanzu faɗan boko haramun tun da ta tashi ka lissafa mutanen da aka kashe sai da aka a cikin mutanen da aka kashe 99.9 duk musulmai ne in wani bala'in ya ƙetaro ta kan wanda ba musulmai ba bai wuce ɗaiɗaya ku ba amma duk musulmai ne aka kashe saboda mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya gashi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awthani ba ruwansu da masu bautan gunki annabi ya ce yamruquna minal islami annabi ya ce suna fita daga cikin musulunci kama ya murku sahamu minar ramiya kamar yadda kifiya take fita daga jikin dabbar da aka harbe ta annabi ya ce la in adaraktuhum da zan riski izalawa wahabiyawa in kama su in riske su ne zamani ɗaya da su dan ma karkace a zamanin annabi suke kaga annabi ya baka ishara za su zo bayan zamanin sa ne da shekaru aruruwa annabi ya ce da zan riske su laqatal ya ce la'aqtulannahum annabi ya ce da zan kashe su qatla adin irin kisan da Allah yi wa adawa ta fi alkur'ani a wani ruwaya na Imam al-Bukhari kuma wannan muslim kenan al-Imam al-Bukhari kuma nashi yace annabi ya ce laqtulannahum qatla samudin irin kisan da Allah yi wa samudawa birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها سرعا كأنهم أجاز نخل كاوية خاوية يندى القرآن يفدا هكا النبي يتشيزي مسو mu muka faɗa ba mu bane shehu tijjani ne ba shi bane shehu ibrahim ne ba shi bane wa ya faɗa wanda baka isa ka ɗaga mai kara ba annabi muhammadu haka zaka ji haka zaka bashi ya rage in ka ga dama shiga tawagar su in ka ga dama shiga tawagar annabi yawwa haka za ka bari haka yadda annabi ya faɗa haka abin yake da ka yan uwa miwa kanmu nasiha miwa kanmu adalci ina gaya mana ina yi wa na farko kaina nasiha da yan uwana yan ɗariƙa da su yan izala da ma koma waye mu ji tsoron Allah akan al'umman manzan Allah kai kaɗai dai Allah ba zai yi kishin kai ki kishin al'umman annabi ba mu ji tsoron Allah mu bar al'umman annabi su zauna lafiya da aka su Musa lukuwa da kuka fito kuke kafirta yan ɗariƙa haka su Kabiru Gombe da aka fito ake kafirta yan ɗariƙa haka a ji tsoron Allah a ji tsoron gamuwa da Allah a ji tsoron gamuwa da Allah yawa wannan da na yi ne ɗauko littattafai na su jawahirul ma'ani din na bari mu zo annabin da kuka ce kun yarda da shi gashi shi muke faɗa kar ta yi maka ɗaci kar ka yi fushi nawa iyarwa ne na rage na ƙara babu in Allah yadda za ka samu ba rage ba ƙari kuma abin da na faɗa akwai shi ko babu je ka duba in akwai shi kenan in ka ga dama ka bi in ka ga dama kar ka bi wannan ya rage maka wannan shine magana ta gaskiya insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya shiryar da mu za mu fara amsa waya insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum Na'am dawa muke tare.
Oka, kana tare da Sha'ban Isa.
Sha'ban Isa daga
Da Kano.
Na'am Malam Sha'ban bismillah akwai tambaya.
Ha, ba mu tambaya kawai dai na so mu godiya ne. Da wannan haske da ya ga gurfata yake ba.
To Allah ce maka muna Wallahi, godiya.
wallahi, wallahi muna karuwa da shi sosai.
Alhamdulillah.
Kuma shan Allah.
nasu, kuma shan jinan gaba ɗaya muna karuwa da shi.
To za su ji Allah ya Babu kama.
babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah kai haske kabarin iyayen. Kuma Amin.
suna raye, Allah ya sa su gama da Amin amin muna godiya muna godiya Allah wallahi ya saka da wallahi alheri.
akwai wani magana ɗaya da nake so zan yi Na'am
wallahi akwai yayin ne gaba ɗayan su yin izala subhanallah.
wallahi ni kuma a lokacin ina ƙarami Allahu
to ina ƙarami baban mai rai Allahu akbar.
baban mai ɗan ɗari ka ne saboda yana da makaranta mai girma wallahi gaba ɗaya yanzu nake ga mayoyin da gaba ɗaya sun koma izala Na'am.
dan lokacin da ma mahaifiyar mu ta rasu ne Eh
wallahi sanya mu wai a shi kan ba za a yi sadaka ba mu kaza kaza kaza sai na zama samu malamin karatun Allah mu mm.
na ce masa ga shi ga shi ga shi da abin da alhaji Musa mal alhaji Musa ya ce mm.
Yace, haka ya faɗa eh haka ya faɗa yace hajiya hajara ai kowa ce a wajen nan ba za mu bari ai wani abu daban wanda ba ta nan dan ba ta nan ba za mu bari ai wani abu daban Mm.
ya cire kuɗi a jikin sai bayan na gana sai da dino aka zo aka yi sadakar buku aka yi mata addu'a Allah akbar
wallahi tallahi suka zo wai suna magana a kai ake ni yanzu ba ni za ku yi magana ba ku je ku samu malam tijjani ku ne kanka shi ya sani gaskiya ne wallahi to mun gode ma babu abin da za mu ce muna ƙara samun haske a cikin wannan al'amuran kuma muna godewa Allah ya ƙara takawa da alkhairi Allah kuma ya ba su ƙarfin gwiwa Mm.
na ci gaba da nuna mana haske Mm, da wanda ma ba su sani ba da wanda ma kuma suka sani muna gaskiya ne godiya Allah Amin, mun gode Allah ya saka da alkhairi ya ji kan mahaifa Allah ya ji kan mahaifa Allah ya saka da Mun gode.
alkhairi amin ya Allah amin ya Allah Adalla, assalamu alaikum. To yan uwa kun ji wani bawan Allah wanda muna roƙon Allah ya gafarta wa mahaifinsa ya gafarta wa mahaifiyansa a kasantuwansu cewan mutane ne masu salatin annabi Allah ya gafarta musu insha Allah. Assalamu alaikum.
alaikum salam Na'am da wa muke tare.
na tare da yakubu abdullahi duk To Malam Yakubu bismillah.
yawa abin da nake so mu faɗa shine a a ƙara yin a ƙara yin haƙuri To insha Allah.
gadan kuna karatu duk wanda zai muku magana to ya ɗauko littafi shi ma yi magana amma duk wanda bai zo da littafi ba karka saurare shi Gaskiya ne.
in dai musunta abu to ya kawo littafi Gaskiya ne.
ya ce abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne ga littafi Gaskiya ne.
amma dan maganganu haka na baki kawai wannan sunansa musu Gaskiya ne.
kuma musu duk abin da ka gaya ma mai musu zai musanta ka Haka ne. Wannan gaskiya.
dan bai da hujja bai da dalili Gaskiya ne wannan.
amma Gaskiya.
mai dalili shi yana faɗan dalili ne Gaskiya ne wannan.
tunda abin da kuke karantawa da kai da shek nasiru Gaskiya ne.
dukkan ku da kuke karatun nan kuna karatu ne da dalilai da hujjoji gaskiya ne suka zubo yan tasha suna rubutawa a media suna zage zage gaskiya ne to wannan ai mu ba mu gaji zage ba zage muka iya ba wannan gaskiya ne muna amfani ne da hujja da dalili eh gaskiya ne mutum sai ya kawo littafin sai ce ga littafin da yace na ka magana da karatun da kai ba gaskiya ba ne Gas- gaskiya ne shi ke gaskiya ne.
na dama gaskiya ake nema sai abu gaskiya ma gaskiya ne wannan gaskiya to ne Allah to Allah ya kare basira amin amin Allah ya ƙara nisan kwana mai amfani Allah ya mai iyaye albarka amin amin Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa a gama lafiya annabi mun gode mun Nagode, gode nagode.
mu da kala Yawa.
tayyiba ya jazakumullahu khairan ya mu insha Allah to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa ƴan uwa sun ji shawaran da shi wannan babban malami ya bayar Allah saka mai da alkhairi assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an gafa tamarin barka da warhaka Alma- almajiri barka da wannan lokaci masha Allah kana magana da Abdullahi daga Jigawa mai gatari to masha Allah bismillah mala abdullahi yau malam ina da tambayoyi ne guda biyu haka zuwa uku to Allah ya sana sani Allah ya sana sani akan maudu'i Na ne farko wani hadisi da ka janyo wanda ka ce ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, man ah, qala la ilaha illallah dakhala aljanna ko Hmm.
wanda Abu Dharr yake cewa wa in ah, sarafa wa in zana wa in saraka Hmm.
na'am na'am na'am yawa to akwai kuma wani hadisi wanda na san malam ya san hadisin wanda aka ce yaki sahabbai da dama suka yi ah, shahada no a daga wannan a ce wannan yayi shahada wannan yayi shahada aka zo kan wani sahabi da aka daga shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ku yana hukumar hufin nar yana wuta Hmm.
saboda ya saci wata a baya eh shi hadisin hadisin a ina ne a ina ne ya zo wanda karanta ta fada na'am tunda shi wancan sata aka yi annabi ya ce wanda ya sata yana wuta Hmm.
wannan kuma ka ce ko da yana ainihin zina yana sata zai shiga da aljanna Hmm.
to na farko ina so malam ya min bayanin wannan sai mu tafi tambaya ta gaba to na farko ni ne kake son maka bayani ko kuma ka hango il- ina ina zuwa ko ka hango illan kana ganin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi karo ko kuma yaya me kake so kace a'a bayanin ka shi zai tabbatar da haka eh a'a baya bayani na zai tabbata da kai yanzu tukunna kafin na yi bayani ina son in tambaye ka ne saboda ina son zan maka bayani amma sai ka gaya min yanzu kai kana daukan cewa manzo Allah ya faɗi wancan ya faɗi wannan ɗaya dole ya zama ƙarya haka kake so kace ba ba haka zai zama ba a to ya zai zama a tambaya ne ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya karan kalla ya hakuri aya tana zuwa ya haƙuri ya haƙuri to idan aya ta zo ta yi wani bayani sai daga wani hadisi ya zo ya yi bayani aka san aya to abin da nake kaman yaya kaman yaya ban gane ba ban gane ba ana bayani ne kana ji ko ban gane ba ya hakuri yanzu bari ka ji kana ji tsaya ka ji ba haka ake so yanzu kaga wani mai kira abin da ya kira ya bada magana mai kyau baka zuwa kai magana da molanka yanzu ni da na kawo na kawo littafin hadisin na kawo namban hadisin na kawo marawaicin hadisin abu na farko da zaka fara yi dan in tabbatar kai ɗalibin ilimi ne zaka kawo min littafin hadisin da ka kawo hadisin da ka kawo din ka kawo littafi na biyu ka kawo marawaicin hadisin na uku ka kawo namban hadisin ka ji ɗaya idan ka kawo sai mu fara mas'ala kaga na san da wa nake magana sannan abu na biyu abu, abu na biyu da nake so ka gane shine tambaya ɗaya zan maka hadisin nan sun ci karo ne kana misali ɗaya ƙarya ne ɗaya gaskiya ne ko dukkan su gaskiya ne
dukkan su gaskiya ne dukkan su gaskiya ne dukkan su gaskiya ne dukkan su gaskiya ne to me kake so me me kake so ka cire a shikenan na ji daɗi na ma yafe maka abin da na tambaye ka din tunda ka ce dukkan su gaskiya ne dukkan su gaskiya ne me kake so ka cire yawwa tambayar da nake so na yi a nan gudu shine shi wannan hadisi Mm.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ko da yayi sata in dai na ce la ilaha illallah dan Mm.
aljanna ne.
to bari ka ji ga amsan ka to Ana- ga amsan ka a ai ka yi tambaya yanzu zan baka ansa ka gama ai ka je gurin da nake so ka ji abin da yasa ne maka wannan tambayar nace maka ka faɗa dukkan su gaskiya ne ko dukkan su ƙarya ne dalilin da yasa ne maka wannan tambayar saboda akwai wanda suke zuwa a wannan lokacin suna ƙaryata hadisan annabi sai su ce ɗaya ya ci karo da ɗaya don haka dole a wurgar da ɗaya ɗaya ƙarya ne ka fahimta Baya daga cikin irin wannan.
yawwa ka fahimci dalilin da yasa na maka wannan tambayar to Yawwa.
tun da baka daga cikinsu shine duk lokacin da ka ji an samu wani an ce kuma gashi daga cikin sahabban annabi an ce yana wannan abin to za ka samu munafiki ne shi kuma munafiki dama Allah ya baka a alƙur'ani cewan abin da suke faɗa la ilaha illallahun su da muhammadun rasulullahin su ba har zuciya bane qur'ani yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in sun zo wajen annabi za su ce mun shaida kai annabin Allah ne ai ma nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah din kenan Allah sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai annabin sa ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna amma Allah ya san munafikai ƙarya suke yi ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sun ɗauki rantsuwansu a mazaunin kariya don su toshe hanyar Allah tabaraka wata'ala in ji alkur'ani da haka a cikin munafukan nan zaka samu akwai wanda suke zuwa su je yaƙi da annabi su je gurare da annabi su duk yanda annabi zai sa kafa suna zuwa to irin waɗannan sun je yaƙi an kashe su manzo Allah ya ce suna wuta dama ba su yarda da la ilaha illallah ba ka fahimta Kuma ina so ka ban dama ne magana. Ina na baka dama bismillah a ma'ana magana zaka yi ko tambaya
To ai tambayar na yi sai kuma amma ka buƙaci sai ka ji bayanai a guri na.
A'a yanzu kawai tambayar amsar da na baka haka ne ko ba haka ba.
Idan ka fahimce ni mutane su fahimta.
To fahimta amma ka tsaya da sharaɗi in za ka yi tambaya in za ka yi bayani zan baka ka yi bayani to fa da sharaɗin kana so in dawo da kai kana nuna cewa ka sani sai ka bullo da hadisin ka karanta shi daidai ka faɗi nambarsa ka faɗi marawaicinsa dan in san ka isa ka yi magana amma baka isa ka Wallahi kawo malam ko ban faɗi lambar sa ba a yanzu zan zan sauka in- in karanta.
to ma sauka sai ka lambar sa.
sauka sauka sai ka karanto hadisin da nambarsa daidai Yanzu malam dai kamar ka tsorata kenan ba za ka bari ni magana da nake na tsorata Wallahi ka ba na malam, son na yi magana da wanda ai, bai san me yake yi ba ne kawai ni magana da zan yi.
Yanzu ka yi tambayar ka na ɗaya, me ya tambayar ka na biyu?
Ai, ba sai na yi bayani.
to tambayar ka na biyu ne Ah, shi isa kake za ka iya kare maganganun ka sai ka yi hakuri.
To, bismillah.
Na yi tambaya.
Tambayar ka na biyu, na ji, na Kuma na ji.
yi bayani, ka hana ni bayani, kana ta kawo su sharhi.
yanzu ba na son na yi magana da jahilin da ba- ba zai iya karanta hadisi ba ne sai sa ba za ka ɓata min Ai, lokaci sai ka yi hakuri in to karanta.
karanto Ka ji hadisi yanzu to ka ji karanto ka karanta a'a hadisi.
shikenan na yadda kai ba ba tsoron ka nake ji ba yanzu Yan- yanzu na yadda tsoron ka nake ji karanto hadisin karanto hadisin karanto duniya tana jin ka karanto hadisin Dan da lambar hadisi yanzu, amma- a'a ba nan babba karanto hadisin Inda Ka- ka san hadisin.
ban sani ba sai ka karanto ban yadda ba sai ka karanto a'a duniya tana jin ka sai ka karanta hadisin ban yadda ba sai ka karanta karanta
Wala mara ka tsorata.
To, na Ka yadda.
san wannan sauka da kake bayani.
eh to sau kawo hadisin dai karka sauka kawo hadisin Ka yi hakuri in yi tambaya.
a'a ka kai ka karanta hadisi ka kawo abu ka ce babu ka wai ka lizumta min ni ne zan maka bincike binciko maka Hadisin ka san shi akwai shi ko babu.
Ba- ban san ban- ban san ban san shi ba sai ka kawo yanzu kawo hadisin A'a, duniya ba, tana ka jin san- ka ka A'a, yarda.
ka ka ka Allah Allah Allah yana ganin ka.
ka ce fa na ji tsoron ka ai shine nace na ji tsoron ka amma ban san hadisin ba sai ka kawo Kaddara ma ban sani ba zuwa ne in sani.
to kawo hadisin ni ban san hadisin ba kawo sai ka kawo hadisin ban sani ba a'a ban san a'a wallahi ba za ka motsa ba ba. Ko babu sai ka kawo hadisi sai ka kawo hadisi kawo hadisi kawo hadisi sai ka kawo to to a a karka tafi sai ka kawo hadisi kai da baka jin tsoro ka kawo hadisi Zan ka hadisin yanzu.
kawo to kawo to nayi shiru duniya tana jin ka bismillah karanto ana jin ka Zan hawo.
ha kace zaka kawo kawo mana Tambaya in sauka in dawo zan gaya ma na ba hadisin.
sai yan uwa kafin wani ya kira ayi hakuri a wannan na dauka ɗayan biyu ne na dauka irin masu ƙaryata annabi ne to amma kuma na fahimci ba ɗalibin ilimi ba ne bai san hadisin ba kuma bai san yadda zai yi ba kawai da molanka da jahilci kawai yake so ya ƙaryata annabi an ce mai hadisan sun ci dukansu gaskiya ne ya ce dukansu gaskiya ne to me kake so wani sahabi ya je ka ce ya je kaza ya je kaza na kawo maka ayoyin alkur'ani na maka bayani amma kuma kana nema ka yi musu To, dan Allah duk wanda zai tambaya ya s- ya san me zai tambaya ba tambaya na jahilci irin wannan ba baka iya hadisi ba baka iya karanta hadisin ba baka san nan ban hadisin ba amma kuma kana lizumta min na san hadisin tare da cewa kana cewa kaza da ilimi na kuma kake son kai aiki ƙarya ne daga yanzu duk wanda zai bugo hadisi kaza malam ka san shi ban sani ba kai da kace yanda wani bawan Allah mai kira ya faɗa kaman ya sani Allah ya saka mai da alkhairi duk wanda zai zo ya buɗo littafi ya karanto kar ka ce min ni na sani kai da ka sani din ka kawo sai ka kawo hadisin to kun ga ma an ce kawo hadisin sai ya farfara ya gudu ma'ana ƙarya yake yi kenan Allah ya mana ludufi Allah ya gyara mana Allah ya taimake mu don haka maganar da muke yi yan uwa su fahimta idan an zo an yi magana ya sayyadi kar ka fara ɗauko abu haka kawai ka ce an ce kaza an ce kaza ka san kaza a'a ni ai ka ɗauka ban sani ba sai ka kawo sai ka yi muƙarara da tawa ka faɗi hujjojinka sai in faɗi hujjojina haka ake yi ba da jahilci da molanka ake yin a- a- addini ba salamu alaikum na'am salamu alaikum
Walaikun salam.
na'am da wa muke tare
Muna tare da Umar Sa'id
daga ina
daga Sandamu jihar Katsina.
to malam umar sai ka ɗaga murya bismillah
To, Ya aiki.
alhamdulillah masha Allah
To, masha Allah.
Akwai Ina tambaya?
wannan kira ne na yi godiya sosai saboda muna jin daɗin karatu.
to Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah Ubangiji ya tarar- ya saka muku da alkhairi ya taimaka.
mun mun gode sayyidi mun gode muna godiya Allah ya saka da alkhairi To, Na gode sosai.
barakallahu fiku a da aka yin uwa wancan hadisin ma ya kamata mu ƙara nemo shi hadisin nan na na abu zarri na radiyallahu anhu assalamu alaikum assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke tare
Barka da warhaka.
yawa da wa muke tare
Da Sura Tukur Ibrahim.
to bismillah akwai tambaya malam tura tukur
Eh, a ba tambaya ba ne ba ina gaisuwa ga malami.
to Allah ya saka muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi Na gaisuwa ina gaida mai wannan sosai sosai.
barakallahu fikum barakallahu fikum Ok, na gode sosai.
masha Allah adalla to ah, alhamdulillah yan uwa bari mu wanda hadisin ya kamata a ƙara nemo shi a karanta shi domin mutane su ji abinda manzo Allah yake faɗa kai tsaye assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum to wannan sai ya ƙara buguwa ba a jin sa Ah, ya ƙara buguwa ba a jinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke tare?
Aka ji kana tare da Suleiman Muhammad daga Haima London da Shaskun da.
To masha Allah ahlan bikum. Sai dai akwai tambaya?
Na mu sai dai akwai tambaya.
To Allah ya sa mu sani.
Sai dai tambaya na shi ne, ina ina kasuwanci ne a
Kana me?
Lantara. Ina ina kasuwanci ne kusa da Ak- masallacin to- da to, eh, a ba tambaye ka akan karatun mu ne ya kana kallon ko akan Ni me?
ni a- a a- akan karatun ne.
Na'am.
Na to su su akwai wasu da suke karatu suke irin su kawai dalika haka.
Hmm, To amma limamin limamin dattijo ne shi ba ruwan shi.
Na'am.
Kana ji sai Ina jin ka.
shi limamin dattijo ne ba ruwan shi da je sallah yake badawa ya sallah ya wuce to irin wannan za iya bin shi sallah eh idan baya kafirta yan dariƙa baya kafirta musulmai zaka bi shi sallah
na'am amma kuma a masallacin akwai irin samariya eh ai ba shi ba masallaci ba ruwanka da wanda yake samari da sauransu samarin ai ba su suke jin sallah ba
to alhamdulillah ina ma abin da ke tambaya kenan shi ne ba ruwan shi da shi sallah ke bara da tije ne ba dattijo ba- bawan Allah to Allah ya saka mai da alkhairi in baya kafirta musulmai ka bi shi sallah
alhamdulillah sai na gode daga gariya Barakallahu na fiik.
gode har tsakar gari masha Allah alhamdulillah assalamu alaikum Assalamu alaikum. ‘Yan uwa, a yi haƙuri mu nemo hadisin nan na Abu Zarrin radiyallahu anhu. Assalamu alaikum.
assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, do- suna na salisu idris ina kira daga abuja na'am ma insha Allah su da sarari da bismillah akwai tambaya?
ya ina so yi godiya ne kuma da nuna farin ciki na da Allah ya sa yau tana program kuma na same ka To alhamdulillah muna godiya Allah ya saka.
ina yawan gwadawa in kuna yi a sarki zaki ko haka irin wannan Ba a wanda samu kuke shi ko?
da farko. ina yawan gwadawa ba ko da yaushe kake samu ba amma yau gaskiya na yi farin ciki na ji daɗi sosai da Allah ya sa na To same ka barakallahu fikum, barakallahu fikum. Mun kuma gode.
kamar ah, shawarar da wani kola ya bayar Eh, da cewa a rinka dan yin hakuri da masu kira mm, saboda wani lokacin daga jin kiran kai ka san mutum ya kira ni jayayya ce kadai ita ce bukatar shi Mm, kawai ita mm, ce a rai shi kare.
ba wai ya kira don ya fahimci gaskiya ba ne Sosai, sosai.
duk da dai wani lokacin da jahilan nasu da malaman nasu duk yawanci haka suke za ka ga ko masu dan wanda suka dan yi karatun a cikin su in sun kira su din ma ba bukatar su su yi tambaya kan maudu'i ba Burinsu su yi jayayya.
yau ba jayayya shi ne matsalar sai yanzu ka kamar alkanari wani program da kai kwanaki ya kira lokacin Alkamari da ko?
kana ta kokarin fahimtar da shi a wurin da ya nuna cewar a nan kana ce ne kana zuwa da ta hakiki ne ko kuma a, Oh, to ya- to to to shine wanda ya kira sunan shi alkamari ko eh, wani ɗalibi haka.
Eh, Mm, yau to kaga shi misali wannan ai wanda ya dan yi karatun ne ba wai misali ina gwad- gwada shi da ku ne na san bai sai ya zo inda kuke ba to amma misali shi ya dan amma ga shi kai ya tambaye ka tsakani da Allah ita nan tana zuwa tana zuwa da tahakiya tana zuwa da shakki kace mai tana zuwa amma kai kai da shi ya amsa tana zuwa kuma Mai da hakiki din ya ki amsa ma to kuma ka ga an wuce wurin an je can gaba ka kawo mai wurin da ba kokwanton kana kawo wurin kuma sai ya sauka ya gudu Allah ka ga da misali domin Allah din da gaske ne ya kira don fahimtar ne ba wai ya kira don tozartawa ba ko kuma don rashin don ba ya kira don ya fahimta ko kuma don al'umma su fahimta da a nan gurin sai ya tsaya ya saurare ka tun da can akwai kokwanto to ga wurin da ba kokwanton ka ga a nan gurin sai ya yadda kuma ba abin kunya bane in ya yadda ni da gaske gaskiya yake nema gaskiya.
to amma ba ita ba ce gaban su mu Allah dai ya muna tabbata.
gode ma Allah da Allah ya sa muka tashi a cikin wannan tafiyar Mun gode.
kuma Allah ya kara tabbatar da mu a Mun gode cikin ta a karan kuma Allah ya Allah.
kara mana fahimtar addinin musulunci da kuma bin shi da gaskiya Masha Allah.
mun Muna gode godiya.
Allah ya saka muku da alkhairi wallahi Barakallahu ina fikum.
farin ciki sosai da samuwar ku da kai abin nan a sayyidi abul fatahi ma Ba- imamu junaidu sayyidi muhammad nasir Ba komai mun gode sai yi bari bari bari mu Wallahi amsa wata ina waya mun farin ciki gode da mun samuwar gode akaram kallah.
kuma dan Allah dan annabi ku taya mu da addu'a mu ma muna dan yin bakin kokarin mu dai mu yi karatu Allah ya dafa sa mana mu ma gaba mu ɗaya.
samu Allah fahimta ya da dafa basira mana irin nan Allah Allah ya dafa mana dan mun Allah godiya.
ku rinka mana addu'a
to alhamdulillahi eh, Allah ya dafa mana muna godiya kwarai da gaske da wannan mudakala ɗayi ba jazakumullahu khairan assalamu alaikum Assala- assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu da wa muke tare
ahlan wa sahlan
ahlan barka da wa muke tare
ana tare da Bashir Ibrahim Zaria to na bismillah ko tambaya karon kalla
na kana maka Allah na kira ne kawai ni ka gaisuwan mu kuma da fatan alkhairi a gare ku to mun gode Allah ya saka sai muna godiya Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa amin amin amin Allah mun ya ƙara gode, Allah ƙwarin gwiwa ya saka da Eh, alkhairi.
kuma Allahumma sabbi tana da hadi da rikata amin kiyaniyar amin mun gode mun gode amin amin mun Allah gode.
ya saka alkhairi mun gode barakallahu fiku na ga wani dan uwa yana ta kira ta whatsapp ba za ka samu ban ta whatsapp ne ya karon kallah in ka kira ma kiran da arzi zai katsa kiran ka da kai hakuri assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am da wa muke tare Sunana Muhammad Sani Idris Oyidiyan Lemo Kano.
to barka dai malam Muhammad Sani Idris Rijal Lemo Kano akwai tambaya Mun kira mu yi godiya mu jinjina mu yaba muku. Allah ya saka muku da alkhairi.
amin albarka annabi Allah ya yawaita mana irin ku a cikin wannan al'ummar albarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
amin ya yawaita wanda suka fi mu alkhairi Eh, muna farin ciki muna tare da ku a koda yaushe Allah ya saka da alkhairi.
amin amin Allah ya ba ku albarka.
kariya madawwamiya alfarman manzon Allah.
amin sallallahu alaihi wasallam amin albarka Insha Allah wa shukran jazilan.
jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan masha Allah to alhamdulillah yan uwa za mu ɗauki kira ɗaya biyu sai mu yi haƙuri mu mu mu mu mu- mu tashi haka saboda dare ya dun faro mu salamu alaikum wa rahmatullah
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
Ina magana ne da
ina Shaban.
magana da Shaban.
to masha Allah sai ka dan matsa da wayanka saboda kiran wayanka yana shi- maganan wayanka yana shigowa cikin wayanka yana shiga cikin Oh, wayanka okay. Na ce akar makalla.
almajiri
yawa akwai wa'anda suke kira saboda su dan dinga kawo waɗan wannan a cikin program din dan Allah malam a daina wannan din su a daina da wannan din idan an ga mutum zai wannan irin wannan wanda ya kira na uku kafin ya tsina Eh, ah, dama waɗannan mun san dan jayayya suke kira ai kaji daga kiran sa ka san jahili ne bai iya hadde ja hadisi ba bai san da masa ba kawai yake cin wallahi a karama kallon a haka ne ka san mutum in ya kira ba za ka san waye ya kira ba har sai in ka ga yayi jahilcin tukunna ka gane jahili ne to haka ne ka san amma mutumin da ka yi kawo hadisi an tambaye ka kuma an maka bayani so kaga bai kamata ya tsaya ya ta jayayya haka ba su suna kira ne saboda su yi ta jayayya kuma akwai wani mai kira da ya kira ya ce duk wanda ya zo ya bada ya faɗi daga yadda ya ɗauko ya buɗo littafi ya karanta wanda ya faɗi wannan magana Allah ya saka mai da alkhairi kamar ya san irin waɗannan za su zo wallahi wallahi Mm, kamar ya amma san mu dai ba abin da za mu ce da mu ce na kira da kuma shek abu fata kuma shek zunaidu ba abin da za mu ce da mu ce Allah ya saka da alkhairi mun gode mun don gode wallahi yanzu ne nake ƙara tabbatarwa ɗari ta hanyar gaskiya ce.
alhamdulillah wallahi wallahi yanzu ne ƙara tabbatarwa da cewa a ɗari ta hanyar gaskiya ce.
to mun gode Allah mun gode Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah kai.
mun gode Allah Allah ya kai.
saka alhamdulillah ga za mu ɗauki kira ɗaya insha Allah akwai ɗan uwa da naga kana ta kira ta WhatsApp ka yi haƙuri a ta WhatsApp ba zai shiga maka ba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
na'am da wa muke tare da Na'am.
wa muke tare
Kana magana da Suleiman Adam.
na malam suleiman adam daga ina ne
Haka ba Delta State.
to bismillah akwai tambaya
Eh ina da tambaya ne.
to Allah ya sa na sani bismillah akan karatun mu bismillah Eh akan wannan katin din na kan na hadarin katin da musulmai da izalar su yi shi ne da yi ta'addanci ko?
na'am
Hello?
halo haka ne muna jin ka
kuma ina jin karatun da kuke ina ji mafi yawan karatun ka na sauri wala ko menene kafin sa akan izala ko ba haka ba da wahabiyawa haka da sauransu tambayan da nake a wurin ka shine kai menene matsayin izala a wurin ka yin izala a wurin ka Mm. shine kawai tambaya eh shine tambaya na to insha Allah za mu bada ansa akwai wata tambayar ko babu akwai wata tambayar ko babu
eh akwai wata tambaya amma to za ta bismillah tambaya
hade ne su hade su aka rawa Allah hade bayan na samu wannan amsa.
su hade su hade su insha Allah eh akwai wani mutum da ya maka tambaya akan ana jin wani izala sallah kake ji ana yi ne ba ka kasu wanda baya kasu tambaya na biyu kenan kake yi
eh tambaya na biyu kenan kake yi eh shine tambaya na biyu na'am me ita kuma
tambayar da nake akai na taɓa sauraron wani karatu kan tsayar rubutu da yake cewa ba a bin da yake zana sallah na'am sai kuma a duka ba da kake cewa ana bin da yake zana sallah ban faɗa ka ba
kasu sai baya kafir ka mutane yawa to wanda ka wanda da ka gyara to kasu shi ya yi maganar sa mutlakan ne gaba ɗaya to mutalakan ni tunda yanzu yanzu misali da ni da da ni da kai wa yafi wani wa yafi wani fahimtar shi tsaro kuma bauchi kai ka ji ne yawa ni na fika to ka ɗauki magana ta a mazaunin hujja cewa in shi tsaro Usman Bauchi da yi ta mutlaki a kan a mazauni na na ɗansa almajirinsa na gano cewa tana da taƙayyidi na ƙayyade maka sai ka yi.
to idan kuma haka ne ina bukatar ka fito ka masa gyara Ba a ai maganarsa ba gyara ba ne maganarsa daidai ne ai. Maganarsa ba ba ɓata ba ne daidai ne maganarsa mana. Me zan gyara mai a ciki? Me gyaran a ciki ba gyara ai.
akwai gyara mu To yanzu ina kai tambaya. To mun gode za mu baka ansa. Mun gode. A wannan dan uwa ya bugo yana tambaya wai meye matsayin dan izala a wajena matsayin dan izala a wajena matsayin sa matsayin ko musulmi mai kafirta mutane mai kuma kashe al'umman annabi shine kawai matsayin sa a wajena A ban ce arne bane ban ce kirista bane ban ce ba yahude bane ban ce kaza ba yana cikin da'irar musulunci amma dai ga ayyukansa kafirta musulmai a kashe musulmai da terrorizing din mutane da mai da musulmai ya mai da mutane wasu wanda ba su san me suke ba ya mai da su wawaye a cikin al'umman annabi wannan duk aikin izala ne da sauransu sannan a, na ce wai za a bi wani dan izala wanda baya kafarta sallah sannan maulam shida rusun bauchi ya ce ba abin dan izala sallah magana na da nashi ai bata sha bambanci ba shi ma illa ake dubawa da malamin ya dan yi karatu zai gane cewan al-ahkamu taduru mal illati wujudan wa adaman eh haka malamai suka faɗa su hukunce hukunce duk da wannan ba ina magana akan hukunci bane misali ne nake bayarwa hukunce hukunce suna juyawa ne duk yanda aka samu wani illa da ya jawo wani hukunci to hukuncin na nan in an rasa illan an rasa wannan hukuncin illar da yasa shi tsaro usman bauchi radiyallahu anhu yace ba a bin dan izala sallah illan yana kafurta mutane yana mushirkantar da su yana kaza shine illan in an rasa wannan illa cewa baya kafirta baya mushirkantarwa shikenan za a bi shi sallah ni na fahimci maganar shi tsaro Usman Bauchi kuma kai baka fahimta ba duk da cewa alhamdulillah ka ce na fi ka fahimta to ni fahimta na kenan alhamdulillah maganar shi tsaro Usman Bauchi ba gyara a ciki daidai ne wannan haka take mutsalakin tambaya ne insha Allah tabaraka ta'ala wannan shine abin da yake akwai dan haka dan uwa ya hakuri insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa an dallahi Maulana, yake Maulana ina wuni.
barka ina gajiya a kokari Alhamdulillah ya himma.
mun gode Allah alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah Masha Allah. Na ce wannan bawan Allah da ya soka yanzu na'am yake tambayan a matsayin yan izala.
eh Wancan wanda ya kira ka hmm, cewa ya yi malam akwai wani dattijo shi eh babu ruwan shi baya izala kuma baya wannan kawai dai shi ga nan ne.
eh bai ce dan Sai ka izala ba ba ne da Allah kwarai ka ce yau bai ce ɗan izala bai za a iya bin shi sallah.
gaskiya ne akan haka ya tambayar na san kaji abin da haka su kullum mutanen nan sai sun juya wa mutum lamari Mm.
saboda su ban taɓa ganin mafi sharrin al'umma irin izala ba ni a kuma da kiyaye ana magana ga hadisai da aka kawo da komai duk bai mai tambaya ba sai a wannan bangaren Mm, wai da tijo ne shi ba ruwan shi kawai sallah yake bayarwa kwarai kuma baya izala baya waɗariƙa sai ka ba da wannan ansa
gaskiya ne to shi gaskiya sa na ce da ba har ina ji ne ma ban yi ne na kira ba na ce amma bara in kira don in in an koma an ja ka za a ji yayi tambayar ne sosai haka ya kuma ka faɗa bada wancan ansar haka kwarai
to da haka mai ji ina ganin ma sai a sha ansa ma kawai sai a hankali Mm, gaskiya ne gaskiya ne to wallahi dalilin shigowa na kina aka muka la Allah ya kara lafiya amin mun gode insha Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya.
Alheri, mun gode mun gode Allah ya Ya saka Allah.
alhamdulillah to alhamdulillah eh, muna ba da hakuri ina ga za mu tsayar da kira haka insha Allah tabaraka wa ta'ala muna ba wa yan uwa hakuri to ya salam assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum hello to alhamdulillah yan uwa ya hakuri zamu zamu dakatar da wannan program haka insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya datar da mu wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ah, amma dai abinda muka faɗa in aradtu illa al-islah gyara muke niyan kawowa kuma kamar yadda yan uwa suka gani mun kawo maganganu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam muka dora muka yabin nan wanda duk zai yi fushi kar kai fushi ya karama kallah ka duba mai muka faɗa sannan kuma wa murka wa maka ya khuzu bi ahsaniha Ah, abinda muka faɗa duka ba san ra'ayi ba wani ganganci maganganun manzon Allah ne maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam izala a duba wannan abu a duba wannan lamari a daina kafirta al'umman annabi a daina kafirta musulmai a daina kafirta masu la ilaha illallah mutum ya ce la ilaha illallah musamman na ɗariƙa shi tijjani a kullum da safe yi la ilaha illallah ɗari da yamma yi la ilaha illallah ɗari da daddare yi la ilaha illallah ɗari wannan wajibi ya wajabta wa kansa kai kuma ka zo ka ce mai mushriki kafiri ar ne kaga baka taimaki kanka ba ba shi kake cuta ba kanka kake cuta kanka kake cuta don haka muna kira da babban murya a duba wannan abubuwa kuma su suka jawo a dukkan wannan abubuwa da ake na kashe-kashe billahi allazi la ilaha illa huwa halifan ghairu manqus billahi allazi la ilaha illa huwa wannan duk fitina da ake ciki na kashe-kashe wallahi kafirtawa ne in an bar kafirta wannan duk wannan harka ta ta'addancin wallahi za ku ga sun kare lokaci ɗaya to da haka muna roƙon Allah Allah ya datar da mu Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane Allah ya sa su ma izalan su gane Allah ya shiri masu shiriwa a cikin su wanda ba za su shiri ba kuma Allah ya san yanda zai yi da su wanda ba za su shiri ba Allah ya san yanda zai yi da su yawa dan haka wannan ita ce magana ta gaskiya sannan daga ƙarshe kira zuwa ga yan uwa musamman waɗanda za ku ga in ana karatu haka za ku ga 'yan izala suna ta zagi su in ina kallon kwamiyar ɗin wasu ina dariya nakan ga 'yan uwa sukan ta biye musu suna ta kula su kudi abin da mutum zai yi ne kare in yi haushi ai ba yanda za ka yi da shi kai ma ai ba za ka yi haushi irin sa ba kare ne yake haushi sai ka kyale shi eh launa bahal badara kilabul wara ma wasalan nabhu ila al badri da duk karnukan duniya za su haɗu su yi ta yi wa farin wata haushi ai haushinsu ba zai isa kan farin wata ba e alkalbu yambahu wal qafilatu tasiru haka suka ce kare yana ta haushi karafka kuma suna tafiya su karnukan izalan nan kilabun nari dama haka aka kira su a wani hadisi kilabun nari karnukan wuta to dan kaga yana haushi anan yana zagi yayi kaza al'adarsa kenan abinda aka koya mai kenan kar ka damu ka kwantar da hankalinka ka kwantar da zuciyanka in yayi ka ci kai mai addu'a ka karo ka ce mai to duk wanda ya zage ka ka ce to karanta salatul fati kafa uku Allah ya shirye ka duk wanda ya zage ka salatul fati kafa uku ka mai shi ma ka ce mai ya karanta salatul fati kafa uku ba wani abu a ciki da haka in ya zage ka ce mai salatul fati kafa uku wannan shine magana ta gaskiya kai mai salatul fati kai mai addu'a insha Allah Allah ya albarkan salatul fati sai kaga Allah ya shirye shi sai ka ga Allah ya shirye shi amma mutum ne ka san ka bayyana mai gaskiya idan da gaskiya suke so mutanen da aka zo aka ce annabi ya ce annabi ya ce ai shikenan a nasbu khilafin baina taha wa ghairihi ana maganan annabi wa yake maganan wani da da gaske kuke yi yanda muka kawo hadisan nan kyawawan hadisai muka zabo su ba rubabbe ko ɗaya muka ce ga su na annabi to da sai dai mu ta ganin yan izala suna ta rubuta Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri mu ga ta ganin godiyarsu in sun yadda su suna bin annabin amma kun ga da yake ba annabin suke bi ba ba damuwan su ba damuwan su an sa muryan gumi ko an sa muryan sama'ila an ce musu waɗannan ba su yi daidai ba an sa muryan mamudu gumi ko an sa muryan sama'ila shine damuwan su kaga to sai su yi ta irin waɗannan abubuwa da aka yi ku kwantar da hankalinku kwantar da hankalinku in kun ga mutum ya yi zagi ku ce mai fatiya da salatul fati a shige gurin yana yin zagi ku ce fatiya da salatul fati insha Allah da haka ni ma ina ga yan uwa fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله